وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakwai ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu alfurkan za mu tashi aya ta arba'in da shida za mu fara daga arba'in da biyar alamtar ila rabbika kaifa madda zil tafsirin da muke gabatar a nan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a birnin Kano Najeriya falar ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قال أتشين ونن آية دا Allah ma ya fara karanta mana ya kuma dauko mana wani samfurin sabon bayani ne dangane da dalilai da suke nuni akan karfin hujjar samuwar Allah a bayan ƙasa da kuma cikakken ikonsa akan komai da komai abubuwa da suka sha bamban ubangiji shine shine yake yin inuwa ko ba rana sai inuwa galiban abin da aka sani ai sai da rana sai a ga inuwa ko masu rana ta daki wani abu sai inuwa amma duba bayan asubahi kafin rana ta fito ubangiji shine ya ja maka inuwa tun daga ketowar alfijir kaga ai yini ya fara gari ya waye har zuwa fitowar rana kaifa maddazilla idan allah ya ga dama da sai ya bar wannan inuwa ce ta tafiya ce ta tafiya har iyadu shine walau sha'ala ja'alahu sakinan da sai ba shi da'iman la yazulu shine sakinan ya bar shi ya dawwama wannan yanayi na bayan asuba din ai kun ga ba rana to inda Allah ya ga dama sai ya bar duniya ta kare a haka shi ne walau sha'ala ja'alahu sakinan sun maja'allar shamsa alaihi dalila sannan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya kawo fitowar rana shine dalilin da za a gane cewa ashe Allah ya ba da wata inuwa kafin ranar ta fito da ba don rana ta fito ba to da ba a gane ba shine ma'anar sun maja'alna a shamsa alaihi dalila aka ce inna didda la yu'rafu illa bi diddihi kishiya ba a gane kishiya sai da kishiyar mace ai ba a gane zafin kishinta sai an zabga mata kishiya tukunna amma in ita ɗaya ne ai ba za a gane tana da kishi ba to sannan Allah ya ce sun makabadnahu ilaina kabdan yasira sannan muka rike shi ko muka karbe shi kabada damka zuwa gare mu me ake nufi kabadnahu lamirin yana koma kan menene yana koma kan inuwa din wasu kuma suka ce a ranar sannan Allah ya ce sai muka rike ranar a hankali kabadnar zilla ko kuma kabadnar shamsa muka rike ranar zuwa gare mu rikewa mai sauki shine siyasiran sahlan kenan wasu kuma suka ce sun makabadnahu ilaina qabdan yasira sannan muka karbe ko muka rike ranar riko da gaggawa nan da nan tana fitowa kuma sai Allah ya dada rike ta sai ta tafi wani guri sai duhu ya dawo ko kuma inuwar sai Allah ya rike ta ta tafi wani guri sai kuma wani yanayi ya shigo rana ta zo gaba ɗaya ta akwai lokacin da za a gaba inuwa rana ake kwallawa shine qabadnahu ilaina qabdan yasira muna jan shi muna jan sa yana tafiya a hankali a hankali har ya zama babu waye yake wannan Allah ne shi kadai yake yi tabaraka wa ta'ala qalilan qalilan shine yasira kadan kadan shi yasa wani gurin yace huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subata mana Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake sanya dare ya zama sutura ana nufin shi yake lullube rana sai dare ya shigo ai akwai ranar sai Allah ya kawo dare sai ya biyo ranar sai ya rufe ta wai sai a ce rana ta fada yanzu da rana ta fada ba ga duhu muna gani ba sai da muka kunna haske wuta tana ɗauke yanzu kowa sai ji dum ba gani to Allah shi yake wannan ja'alal layla libasan kin ya mai da dare ya zama sutura wanda yalbasul wujuda wa yakshahu kamar yadda Allah ya ce wal layli idza yaghsha ma'ana Allah ne yake lullube dare ka ganshi da duhu din wannan wasubatan muka sanya wato dare kuma a yi muka sanya bacci ya zama wani abu ne da yake hana motsi shine subatan ya sanya dare ya zama libas dare ya zama duhu dare ya zama sutura dare ya zama yana rufe abubuwa sai an haska a gani Allah ne ya yi wannan aikin wannan masubata kuma shi ya sanya bacci nau ya zama lokaci ne na rashin motsi kowa in ya kwanta bai zai motsi ba in an ce su ba a larabci ana nufin qat'ul lil haraka yanke motsi da zirga zirga to me yasa aka sanya annawma subatan don a ba wa gangan jiki hutu ai saboda da rana dan adam ya gaji ya yi ta zirga zirga ya je ya dawo to kuma in dare sai Allah ya ce gangan jikin shi ma ya huta asali an yi dare ne a kwanta saboda gangan jiki ya huta yasa za ga hatta bishiyoyi in sun yi ni suna karkadawa suna iska tana kada su in dare yayi magariba ya sai ga suna rufe ganyen su wannan wasu bata ne mana babu haraka ba motsi da daddare galiban abubuwa mafi rinjaye a duniya da yawa daga cikin halittu in dare yayi to shiru suke hutawa suke yi amma wasu halittun za ka ga da daren da ranar duk ɗaya ne amma kuma akwai lokacin da suke hutawa a dole to shi ne wannan ma su bata al'ada gaban jikin ɗan adam suna gajiya kwarai da gaske a yayin da suke mu'amala da rana wajen neman abinci idan dare ya zo to sai allah ya hana motsi ya ce a rinka hutawa da haka sai a samu bacci sai ya zo malamai suka ce ya kamata inda an yi bacci an samu hutu idan ana so mutum ya huta sai a ce to ya je ya yi bacci don ya samu hutun gangan jiki da hutun ran sama gaba daya aka ce inna fi naumi rahatar albadani wa ruha a cikin bacci akwai hutu na gangan jiki a bacci akwai hutu na rai gaba daya wa ja'alan nahara nushura kuma Allah ya sanya rana ta zama wato lokaci ne da mutane za su yadu shine nushura yantashirun nasu mutane su yadu su shiga duniya don su nemo abin da za su ci su nemi abin da za su sha su je su yi mu'amalar su na rayuwa shi yasa Allah ya ce a wata ayar wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون don haka wannan aya tana nuna mana mulkin Allah ne sarautar Allah ne ikon Allah ne isan Allah ne ya mayar da dare lokacin hutu dare lokacin bacci dare lokaci ne da abubuwa suke tsayawa da yawa za ga a duniya ana rufe shago in dare duk da akwai ɗaiɗaiku da suna kwana ko injuna da ake production da su da yawa-yawa inji kaga bai da rai bai da hankali amma in dare sai ga ma'aikatan sun tashi shi ma ya samu hutu shine a wannan masu bata din ai ma'ana a tsaye da abubuwa su daina motsi su daina harrakawa menene hikimar haka hutu dan adam sai da hutu gangan jiki sai da hutu shi sa masana suka ce daga cikin abin da yake kashe mutane yanzu da wuri shine stress rashin hutu an yi lissafin abubuwan da yake jawo sababin mutane da yawa abin da yake ɗaukar ran mutane da yawa inda za a lissafa ma cututtuka da suke kashe mutane to abin da ya fi kashe mutane da yawa shine mai stress rashin hutawa gajiya don haka lalle ne kowanne daga cikinmu ya zama yana lissafi a cikin sha'aninsa ya ware wani lokaci da zai rinka hutawa wani lokacin da ko iyalinka ba za su zo wajenka ba ka kwanta ka huta ko cikin dare ko ƙarshen dare ko farkon dare ko tsakiyar dare ko kuma bayan asubahi idan ka dawo ka kwanta ka yi wani bacci na wasu awanni komai babu hatta wayoyi a rinka kashe su kuskure ne mutum zai kwanta bacci sai bar wayarsa a kunne tana ƙara duk kiran da aka yi wasu ya ɗauka wannan yayyanke maka baccin da yake yi zai sabbaba maka ciwo ne da cuta Allahumma illa emergency cases wasu abuwa na larura an yi hadari a marar lafiya ana da shi a asibiti a ana da wata matsala da za a iya neman mutum da daddare bayan da zai yi to wannan sai ajiye wayarsa a kusa da shi na in ta yi ringi ya tashi amma ya zama kullum kai bawan mutane ne kullum kai baka da hutu babu wata awa da za a nemi wayarka a same ta a kashe baka ba gangan jikinka haki bayan annabi ma ya ce wa inna lil jasadika alayka haqqa gangan jikinka ma yana da haki a kanka so ya kamata mutane su rinka ba wa kansu hutu dan shi din ma addini ne kar mutum ya zo ya kashe kansa yana da karancin shekaru yawan hayaniya da kwaramniya da zirga-zirga babu hutu yana illata mutum kuma yana sa mutum ya tsufa da wuri da haka yana da kyau mutane su kiyaye wannan wasu bata ja'alan nahara nushura ja'alan laila libasa wannan wasu batan wa ja'alan nahara nushura a kula da wannan to sai mai Allah ya ce abu na gaba وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا سي الله يتشيك بدا بيانا وتبيوادي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أو تقرأ نشرا بين يدي رحمته yana da cikin kudurar Allah mulkin Allah mai girma da sarautarsa ya aiko wato iska mai yin albishir kafin ruwan sama ya sauka ana nufin mubashirat bushiran baina yadda rahmati wannan iska kamar wata mai albishir ne wato tana zuwa to hadiri ne zai zo ya sauka ku lura duk lokacin da za a yi ruwan sama sai Allah ya koro wata iska ita take yin gaba ko dai ku ji ta in akwai fili a garinku da wuri ko kuma ba za ku ji ta ba in gine-gine sun yi yawa amma dai in za a saukar da ruwan sama sai an yi wannan iska ne bushiran bai ne dai rahmace wata albishir ce bi maji'is sahabi ba'daha saboda zuwan hadiri da girgije ko in ce hadiri da zai zubar da ruwa bayan wannan iska din kamar wata alama ne da kun ji wannan iska to sai ku fara hada kayan ku kuma zuciyar ku ta ji daɗi cewa sai ku ji masha Allah wani lokacin in ka ji iska mai sanyi suka ce ka an yi ruwa a wani wurin haka ne ko ko kuma ka za a sauke mana ruwa to wannan iskar dama tana da amfani da yawa kamar yadda zamu yi bayani daga cikin iskoki da suke zuwa wato suna da sifofi masu yawa akwai iskar da Allah yake turo ta ita kawai koro hadiri take yi shi hadirin zaman kansa daban zubar da ruwan kuma ba zai zubar da ruwa ba sai Allah ya hada shi da iska wanda iskar na ita za ta koro wannan hadirin sai ya zo ya zuba ita wannan iska kawai aikinta kenan wato Allah ya sakhare ta ne in hadiri ya zo ta koro shi ta kai shi inda Allah yake so ya zuba ai iska ce take dauke da hadirin da ruwan sai ta kai shi garin da ake so shi sa wani lokacin sai ga an tsallake na unguwar an je garin gaya an yi ruwa amma a nan ba za a yi ba ko ba ka bane to haka abin yake iska ce Allah yake turowa kuma mala'iku ke bata umarni su ce da ita Allah ya ce a zubar da ruwa a can a zubar da ruwa a can yanzu kaman bana mun ga irin wannan da yawa a Kano sai ga an zabga ruwa a wata unguwa malam har ya kusa yi ambaliya motoci har sun tsatsaya amma wallahi da ya yi tafiyan minti goma sha biyar sai zo wani guri ko ya yi ba ba suna ta harkokinsu ba su ma san ana ruwa a kano ba haka allah yake lamarinsa akwai iskar da aikinta kenan wata tana kora shi wata ita take dakonsa take yawo da shi akwai kuma wacce take a wato mai bushara kamar da ne bayani ita tana zuwa ne a gaban ruwan akwai kuma iskar da Allah yake turo ta ita kuma kafin yayin ruwan sai sai ya koro ta sai ta share ƙasa sai ta share ƙasa kamar guguwa ba ku taɓa lura wani lokacin idan za a yi ruwan sama sai ga iska ana ta iska ana ta iska to wannan ba ita ce ta farkon nake baɗa ba ita wannan shara ce aikin ta shara ne za ka ga duk wani datti ta share shi ta ɗebe ledodi ta ɗebe ƙura ta ɗebe musamman farko farkon damana wai don saboda Allah ya saukar da ruwan daraktili ya shiga cikin ƙasa ba tare da datti ko ya zuba akan ƙasanta ba duba gata da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa bayi akwai wanda take yi wa hadirin ciki don ya zubar da ruwa kamar tarbihi ita kuma shigan hadirin take yi in ta shige shi ta ratsa shi kawai sai fara zubar da ruwa asalin hadirin ai kankara ce a sama ba ai kankara ne kamar tsabar iska ce mai ƙarfi da Allah ke kawa ta ratsa shi sai ka ga ya zubar da ruwa Allahu akbar yasa Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an darura ta tsarkake hadirin ta shiga cikinsa ta tsabtace shi sai ya fitar da ruwa mai kyau wani abin mamaki malam da Allah ya ce ma an ɗahura ɗin nan masu bincike sun tabbatar da ruwan sama baya ɓaci inda za ka ajiye shi shekara walla ba zai ɓaci ba kuma ba zai canja ɗanɗano ba kamar ruwan zamzam idan ka ga ruwan sama ya ɓaci to kwantina kwano abinda aka ɗauki ruwan aka ajiye shi shine zai ɓata shi ba wai ainihin ruwan ba yanzu idan kana so ruwa ya maka amfani kakkatare shi da kwano kaga wannan kwanon yana da wani sinadari a jikinsa da yana taimaka wajen cire wasu sinadarai na Allah da ya saukar a cikin ruwan to sai ka ajiye kwano a tsakiyar gida in ya sauko daga sama shi ma yayo mai ya zubo cikin mazubin shi ma mazubin masanan suna faɗa akwai watakila roba yana iya bata ruwa ko wani kwano yana iya bata ruwa amma kamar tukunya ta ƙasa a yi tukunyar ƙasa tun da daman ruwan Allah ya shi in yi sako daga sama ƙasa yake shiga to idan ka tayi shi da tukunyar ƙasa ka yi mata wani abin da za ka lullube ta ta bayan ruwan da zai tsotse ya ƙasa ba to ko shekara zai ba abin da zai ko ka samu wani ma'aji ka ajiye shi sai shekara ko satin da ya wuce na ga wani mutum yana shan wani ruwa a roba na ce wannan wani ruwa ne ya ce ruwan sama ne mana kaga an mun dade ne ruwa amma wallahi ruwan sama ne ya ce ina da shi a aji ya ce sai in shekara ina shan sa ya tara shi a wasu mazubbai nasa shi ya san dabarar da yake yake ajewa kuma damar ruwan sama ba yadda za a yi ka sha shi ka ji bai da daɗi shi kam tar yake ruwa ne mai zaƙi ƙau lafiyayyen ruwa saboda ga ina yake sama wa an zanna mina sama'i ma an ɗahura mun saukar da ruwa mai tsarki wato wani abu ne kuma mai tsarkakewa in an ce ɗahura mai tsarki a karan kansa sannan kuma mai tsarkake wani yutahir wa yutahharu bihi yana tsarkakewa kuma ana yin tsarki da shi sannan a Allah ya ce mai linuhiya bihi na
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد شكرا شكرا يا إلهي لنحيي به بلدة ميتا الله يتي من سوكد ونروا daga sama mai tsarki ne wa an zanna mina sama'i ma'an tsahuran linuhiya bihi baldatan maita don murayar da ƙasa wacce take matacciyar ƙasa wacce ta daɗe ta bushe ta ƙeƙashe tana buƙatar ruwa muna zuba mata ruwan nan sai murayar da ita shine linuhiya bihi baldatan maita ai ardan qattanan tizaruha lil ghaisi ta zama hamida ta bushe ta rushe ta rugurguje duk tsiran da ya fito a kanta ya kare gaba daya lana ba ta biya wala shay'a amma da rayuwa ta zo mata da ruwa kawai sai ta rayu ta fara kumbura ita ma sai ta fara fitar da arzikin da ke cikinta ka duba iri na gero iri na riɗi iri na kaza iri na kaza sai zuba a cikin ƙasa sai shekara idon ka bai nuna maka ba ka gama roron da za ka yi amma Allah yana saukar da ruwan sama yana bugan wannan ƙasa da ta sha ta ƙoshi ta rayu kenan kawai ita ma sai ta fudda mai sai ta fudda na ta tsira to shine linuhiya bihi baldatan maita muraya da wannan ruwa wato ƙasa da ta mutu matacciyar ƙasa tun da ba ruwa a cikinta ai ta zama matacciya amma da zarar ta sha ruwa ta zama rayayya har ma ta fidda tsirrai kala-kala wani lokacin ta fidda wani tsiron ka ganshi wato a kore shar wani ka ganshi yalo-yalo wani ka ganshi ma ja-ja-ja ma akwai ciyawar da fitowar ta ja ko a cikin yakuwa akwai wanda za ga ja take amma duk ruwa ɗaya ne ya shayar da ita wannan ruwan ya shayar da ƙasa ta kumbura ta da ƙananan tsiro wata ciyawar ma in ka ganta sai ka ce wai me amfaninta amma ita ma sai ta fito kuma tambayar da ya kamata ku ga kanku ai galiban shi abu ba sai da tsiransa in an shuka shi ke tsirowa ba to ina irin yanzu unguwarku ba akwai wani guri da yake fidda ciyawa ba kullum to ina irin kuma da za ku zo ku nome ku lura fa ku sa a nome a nome a nome wurin ko a ɗebe ciyawar a ƙone ta ai ka ga bata girma ba har ta yi fure ta fidda 'ya'ya ballantana a ce irin ya zuba ko to da za a zo a sake wani ruwan kuma sai ga ciyawar nan ta sake mai ta sake bulbulowa Allah ne ke shuka ta kuma kowane abu da ka gani a bayan ƙasa iya da manufan fitowarsa kuma akwai mai amfanuwa da shi ko dabbobi su amfana da wannan ciyawa ko kuma kwari da ko ba kwa gani yanzu akwai ciyawa da ka zo jiki sai ga kananan kwari suna jiki to daman su ma sai da damana a shekara sau ɗaya suke cin abinci akwai kwarin da sau ɗin suke cin abinci ba irin ka bane kullum sai ka ci sau barkatai kamar ya sau ɗaya a wannan yanayin damuwanan shine za su yi ta ci su ta ci su ta ci damuwanan nan tana karewa abincinsu ya kare rani ya yi shikenan ba abin da za su ci shikenan kuma sai su bata sai su goya mutuwa suke yi a a cikin ƙasa suke shiga a a ina suke Allah ya bar kan sani kuma ana yin ruwan farko sati ɗaya za ga duk sun bulbulo kwarin daga ina suke zuwa Allahu alam yanzu ku ga wani kwaro da Allah ya yi shi wani jan kwaro kamar miski jajawur bayansa kamar wani kafet wani gashi a jikinsa ku duba fari da suke zuwa sai ka ce a ina aka haife su har aka kyankishe suka zama haka ka duba kwari ka duba cinnaka ka duba kaza kowanne dabba kowanne halitta akwai inda Allah ya ajiye shi da kuma amfanin da yake yi kuma shi Allah ya san me amfanin shi bayan wannan Allah tabaraka ta'ala ya tabbata faɗa wani guri ci fa'iza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabbat inda an saukar da ruwa ga ƙasa shikenan sai kaga ta motsa ta sha ruwa ta koshi sai ka ta yi ciki ta fara fitar da tsirrai kala kala ko bishiyar gidanka sai kaga tana rayuwa ne da ruwa ko baka zuba mata ba Allah yakan mata jijiya ta yi ta yawo a cikin ƙasa jijiyar nan tana nemo danshi ruwa ita wannan jijiyar ita ta san yadda take tsotsan ruwan kamar yadda yanzu idan ka zo shan mangwaro a ido ba a ganin ruwa a mangwaro ai ko amma in ka ɓantare shi ka tsotsa sai ka ji wani ruwa to haka ita ma jijiyar in ta shiga ƙasa ta tsotso sai ruwan nan ya zo amma inda za ka buɗe ƙasar a jikin jijiyar ba za ka ga ruwan da take sha ba haka ne Allah ya ba ta ala ya ba ta wata basira ta tsotso wannan ruwan sensin inda ruwa yake sai ta rayu da shi shi yasa zaka ga wata bishiya in girman ta ya kai girma ko mai gidanta bai ba ta ruwa ba tana iya rayuwa kuma ta ganye kore shar amma daga ina take samun ruwa daga ƙasa suwa suke kawo mata jijiyoyinta ne 'yan aikenta Allahu akbar wai wannan yake nuna maka da dan adam wani zai watsar da shi ya ce ba ruwansa da shi ba zai taimaka masa ba wallahi sai ya rayu to ga bishiya nan ma da ba ba tafiya take ba ba motsi take ba ba kaza take yi ba amma tana rayuwa to wai sai wani ya ce wai in baka bi shi wai wai wai zai hana ka karyar banza karyar rufi ai duk wanda kaga ya duro nan duniya wallahi sai ya ci ya sha ko na halal ko na haram ai farai kuwa zai dai ci zai sha za ka ga mutum kana ga wai ba ka taimake shi ba ka taimake shi ba kana sai ka ga Allah ya fito masa da hanyar da zai samu wani jiya ya bugo min waya daga wata jiha ya ce malam na ji wani wa'azinka da kai an an sashi a whatsapp ya ce na ji kana cewa a kula da karatun ƙur'ani kar a yi wasa da karatun ƙur'ani ka ce duk mai neman arziki da rufin asiri a rayuwarsa rashin to zanta ya rike karanta ƙur'ani ya ce wallahi malam da ban damu da karanta ƙur'ani ba amma ana faɗan wannan magana sai shiga raina na ce kai ni kan barin ci gaba da karanta ƙur'ani in ga mai malamin nan yake so ya faɗa ni in gwada yace wallahi malam tun da na fara karanta Qur'anin nan nake ta ganin buɗi da alkhairan da ba ta tsammanin su yace kuma ba wani naje na roƙa ba yace yanzu haka da nake ma magana ina da matata haihuwa yau ko gobe yace ko ta roba da shi amma sai na tuno malam ya ce a karanta Qur'ani za a samu arzikin Allah yace ina nan ina sana'ata ina buge-buge na amma Allah bai bani kudin da zan dauki hidimar da zan kula da iyalin nan nawa ba yace nake dauki Qur'ani ne tawakkali ne ta karanta bayan na gama nayi addu'a yace wallahi malam sai ga wata hanya ta bullo na yi wata harka na samu kuɗi 87,500 ya ce malam kaga kuɗin rago haddana kaji da za a hada da 'yan abubuwan ke musamman ya bugo ya ce ya godiya to shi Allah yana rufa wa bawansa asiri ta hanyoyi da yawa shine ma'anan wayar zukhu min haisu la yahtasib kakan zo wani masifa ya same ka ko wani talauci ko wani bukata ka ɗora hannu a kakararsa inda za ka sa kanka ina za ka samu kaza ka samu kaza kana zaune sai ga Allah ya buɗe maka wata hanya ya yi alƙawari ba zai tozartar da kai ba insha Allah za mu rayu ku ƙara kar ku ƙara ku matse kar ku matse ku yi duk abin da za ku yi wallahi sai mu rayu insha Allah bi idan Allah ta duk yanda za a yi za a rayu da daɗi ko ba daɗi ko ba ka bane ba da masu ɓoye kaya ana nan ana jiran januwari ta zo kaya suna nan an ƙi a siyar an rurrufe abubuwa kowa wai januwari wasu masu mugun nufin ma kafin januwarin za su mutu in allah ya so ya ka gama ƙetarka da mugunta kana mugun nufi wai sabuwar shekara ba kwa nufin alkhairi sai dai ku nufin shari je ka ga kaya a gaban ka gashi kana so za ka siya sai a ce babu wannan fa sai a ce ba na sayarwa ba ne to ya za ka yi tun da kai talaka ne sai ka burga babur ɗinka ƙara gaba na sayarwa ne amma ba yanzu ba sai sun gama buge-bugen kawar gaje shi Allah ya mana abuwarsa shi sa talaka ya haƙuri ya rungumi talaucinsa ya tawakkali ga Allah ƙasa ma Allah ya alƙawarin zai shayar da ita ta sha ta ƙoshi ƙasa ko ba ka bane ba yawwa wa nusqiyahum mimma khalaqna da wannan ruwa kuma mu shayar dangane da abin da muka halitta ka duba da wannan ruwan arzikin Allah ruwa mu shayar da abin da muka halitta an'aman dabbobi wa anasiya kasira da ma mutane masu tarin yawa aini ya shiraba minhu alhaiwanu min an'ami min an'amin wa anasiya ruwan da muka saukar dabbobi za su sha su koshi sannan kuma mutane ma masu yawa su sha suna buƙatar wannan ruwa iya buƙata dabbobin su na buƙata ciyawar su na buƙata itatuwar su na buƙata da sauransu wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaisa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah shine yake saukar da ruwa bayan mutane sun dauke tsammani sun dauke tsammani sai Allah ya saukar da ruwa sai a sha sai a karu fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha cikin suratul rum Allah ya ce duba kaga gurbin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala yanda Allah yake raya ƙasa bayan ta mutu ta bushe a ƙeƙashe amma Allah zuba mata ruwa sai ta miƙe to sai kuma Allah ya ce me walaƙar sarrafnahu walaƙar sarrafnahu walaƙar sarrafnahu bainahum liyadhakkaru ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا sai Allah ya ci gaba da bayanin wata kudurar tasa da mulkinsa walaƙad sarrafna bainahum haƙiƙa mun raba ruwan nan bainahum a tsakanin halitta a duniya gaba ɗaya amtarna hadhihi al-ardh duna hadhihi muka ba wancan ainihin wato waccar ƙasa muka ba ta ruwa ta sha wacce kuma muka hana sarrafna muka rarraba ruwa ai ruwa a can a yi ruwa a nan a yi ruwa a can a yi ruwa yanzu nan duk mun an daɗe da daina ruwa a nan amma wani sai buga ma waya abu da ya ce wallahi yau yini aka yi ana ruwa duka duka awa nawa za ka yi ka je gurin nan wani sai ce ma a lagos ai yini aka yi ana ruwa yau ko fita ba a yi ba mu ku ga muna a ƙeƙashe walaƙar sarrafna hu bai mu muka rarraba ruwan wani wata ƙasar ma ka ga in an yi musu ruwa sau ɗaya sai sun daɗe suna godiyar Allah yanzu kamar saudiya suna yi wa allah roƙo a roƙi ruwa a roƙi ruwa duka duka sai ga maka ko madina a shekara bai fi a yi sau biyu ba ruwa amma fa dole da aka yi murna har a rediyo da talabishin an ta nunawa ana yi wa Allah godiya yau an samu ruwa mu kwanan in ya zo ma sai mun ta hawalina wala alina mu ogas nan ta zo ya fara zuba sai ka ji ana Allah daga mana Allah daga mana dan adam ke can ku nema ma suke yi da sauransu to haka Allah ke sarrafa shi ya ba wacce ƙasa ya hana wacce ƙasa girgijen nan da kuke gani ko hadiri da yake tafiya ya wuce Kano ya je Jigawa ya bayar ko ya wuce Jigawa ya tafi Borno ya je ya bayar ko ya wuce ya shiga Kamaru ya bayar dukkan aikin Allah ne Allah ne yake saukar da ruwan ya sanya ruwan inda ya ga dama digo ɗaya na ruwa bai isa ya sauka ba in ba da yadda Allah ba kuma Allah yana da alhujjatul baligha wal hikmatul qati'a hujja da hikima ta yin haka Allah ya haka ne li yazakkaru mutane su rinka tunawa su rinka wa'astuwa su rinka zurfin tunani su gane yaya Allah yake raya al'ardal mayyita ko al'ardal maitata matacciyar ƙasa tunda Allah ya raya ƙasa matacciya kenan annahu qadirun ala ihya'il amwat wal idham wal rufat al idham wal rufat ba ya raya kasa ta mutu ba to kai sai ka raya ka bayan ya kashe ka ai ana saukan muku da ruwa ne a kasar da take matacciya can da yace linuhe bihi baldatan maitan murayar da kasa matacciya dan a nuna muku kamar yadda yake rayar da kasa matacciya ya zuba mata ruwa haka kuma ya isa ya busa ran ɗan adam bayan ya mutu shi ne ya zakar mai hankali mai wasuwa sai ce a to wannan ƙasa da a bushe take yanzu nan sai na ga ta yi tsoro daga samun ruwan sama ashe bai gagara ba nima bayan na shiga cikin ƙasa na buya na riddige kuma Allah ya kura mu da ya tashe ni amma duk da haka fa aba aksarun nasi illa kufura da yawa daga cikin mutane suka isa ɗauki wannan wa'azi da tunani suka isa yi tunanin sai dai kafirci kawai suka zaba sai su rinka cewa ruwan sama ma ba Allah ne ya saukar da shi ba sun isa wa'azi sun isa wa'astu da ruwa da Allah yake saukarwa su ɗauki izina da wa'azi sai su ce a'a ba Allah ba ne yake saukar da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana an zabga ruwa yace wa sahabbai atadruna ma za kana rabbukum ko kun san abin da ubangijin ku ya faɗa suka ce Allahu wa rasulu a'lam Allah shi da manzansa suka fi kowa sani Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bayina sun wayi gari akwai wanda sun yi imani da ni akwai kuma da suka kafirce mu akwai wanda suka ce da aka saukar da ruwan nan mutarna bi fadlillahi wa rahmati amma na ruwan sama ne da falala Allah da rahamarsa mazala ce duk wanda ya faɗi wannan bayan an yi ruwa ya ce Allah ne ya saukar daga gare shi da rahamarsa ya ce fadaka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab mu'minun bi kafirun bil kawkab yayi imani da ni ya kafircewa tauraro saboda akwai masu cewa tauraro ne ya saukar da ruwa ba Allah ba akwai wanda suke cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza nau kaza wa kaza tauraro kaza da kaza shine mai bada ruwa har yanzu akwai masu cewa in ruwan sama ya sauka ba Allah bane ya saukar tauraro ne ya saukar to Allah ya ce wa annabi hadisul qudsi ya ce wanda ya wannan fa zaka kafirun bi mu'minun bil kawkabi to ya kafirce da ni ya butulce wa ni'imata da na saukar ta sama ta ruwan sama ya kuma yi imani da tauraro wanda ya imani da wannan Allah kuma kaga ai zai shiga wuta ne Allah kare mu to sai Allah ya ce mai bayan wannan
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا نعم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Allah karim Allah ya ce walau shi'na da mun ga dama da mun so labasna fi kulli qaryatin nadira kowace alƙarya sai mun turo mata mai wa'azi ya da'uhum ila Allah ta'ala wanda zai rinka kiran su zuwa ga Allah to amma walakinnana ko walakinna khassasnaka ya Muhammad sai dai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kebance ka kai ne annabin da muka turo ka bilbati ila jami'an al-ardi muka turo ka duk duniya gaba daya inda mun ga dama sai mu kakkasa kasar mu ce ga waɗancan a lokacin annabi din wancan annabin america zai je wancan ya je ingila wancan ya tsaya ƙasar afirka wancan ya je ƙasar kaza walau shi ina da ba a fi kulle ƙarya nazira kowace alƙarya kowace al'umma kowace jama'a Allah ce da mun ga dama sai mu kakkasa mu rarraba mu rarraba mu turo da mai gargadi zuwa gare su to amma sai Allah ya ce a mun turo ka kafatan linnasi ga baki daya ga mutane bashiran wa nazira annabi da Allah ya turo shi duk duniya ya turo shi amma sauran annabawan da suka gabata kowa da bangare bangarensa shi yasa zaka an yi annabi barkace a zamani guda daya wancan annabin can kasar wancan annabin waccan jama'a wancan annabin lokaci kaza ko kuma waɗannan mutanensa shekaru kaza su yi su zamanin su tafi Allah ya daɗa halittar wasu mutanen ci gaba da rayuwa a turo musu wani annabin daban to amma mu da Allah ya zo turo mana tun da mu ne na ƙarshe yanzu mu wannan al'umma ba wata al'umma da za a sake yi bayan mu daga mu sai kiyama naɗe duniya za a yi mu ne na ƙarshe an daɗe ana yin duniya a yi amma mu mu ne na ƙarshe sai aka turo mana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce shine nabiyu sa annabin karshen zamani annabin tashin alkiyama wanda daga shi sai kiyama za a tayar walau shi ina labasna fi kulli qaryatin nadira shi Allah sai ce da shi a ali tunzira ummul qura wa man hawlaha kai wazi da gargadi wa mutanen makka da waɗanda suke kewayen su gabaki daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya mutane ya ku mutane ni fa annabin Allah manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki ɗayanku wanda Allah ce bu istu ilal ahmari wal aswadi an turo ni zuwa ga jajaye da baƙaƙe gaba ɗaya har ko baƙaƙe duk annabi ne ya turo annabi Allah ya turo shi zuwa gare ku wa kana annabi yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu istu ila nasi amma yace ana turo annabi zuwa ga mutanensa su kadai shi kaɗai da su amma ni sai aka ce na mutane ne gaba ɗaya da 'yan china da 'yan america da 'yan ingila da 'yan london da 'yan chadi da 'yan ghana da 'yan niger da 'yan nigeria da 'yan kamaru da 'yan ko'ina gaba ɗaya annabin mu ɗaya ne ba isu ilal aswadi wal ahmari da jajayen cikinmu da baƙaƙe da dogayenmu da gajerunmu da masu ƙiba tafka-tafka da siraran cikinmu kowa da kowa annabi Allah ya turo shi zuwa gare shi kuma ana bin sa bashi ya imani da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau an waye gari duniya ta juya baya ga wannan annabi yakar addinin sa ake yi duk inda aka ga ya bulbulo zai tashi sai a dankwafe shi yakar masu yin addinin ake amma alhali Allah ya turo shi ne zuwa ga duk waɗannan mutanen gabaki daya ga sunan dai sai wanda Allah ya ba rabo yake binsa fala tuti il kafirina wajahilhum bihi kada kai da'a kada kai biyayya wa ainihin wato kafirai Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajahilhum bihi kai jihadi da wannan alqur'ani ai bil qur'an kamar yadda ibnu abbas yace jihadan kabira jihadi mai girman gaske kamar da Allah ce ya yi wa nabiyu ya yi wa nabiyu jahilil kufara wal munafiqina ka yaƙe su da qur'anin nan ma'ana ka karantar da su qur'ani kai musu bayanin qur'ani jihadi mai girman gaske to sai Allah tabaraka ta'ala ya sake cewa mai arama وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
Allah tabaraka wata'ala ya sake kawo mana wani samfuri kuma na shi ma bayanin kudurarsa da ikonsa da mulkinsa wani abin mamaki kwarai da gaske ya ce wannan ubangiji naku Allah shi ne allazi marajal baharaini wanda ya hada koguna guda biyu in an ce maraja khalata cakuɗa abu da haɗa shi shine maraja al-bahrain bahar da bahar shine bahrain manya-manyan koguna guda biyu wannan hada azbun furatun wannan mai zaƙin ruwa shine azb in an ce furat kuma wato shine azabul miya ruwan da yafi kowane ruwa zaƙi furatu yafi azbu ina fata ana fahimta furatu yafi me yafi azb to sai ce azbun furat wannan bangare ɗaya kenan na kogin wa hada milhun ujaj alhulbu wal milhu kenan mai zaƙi da mai gishiri shine milhun ujaj idan an ce milhun ujaj wato ruwa mai gishiri mai tsananin gishiri shine ujaj ɗin wato in ka sa a bakinka za ka ji kamar zai yanke farcenka kuma kuma kogi ne guda biyu Allah ya haɗa su amma abin mamaki a haɗe a ido amma kuma in ka ɗebi nan ga yadda za ka ji shi in ka ɗebi nan ga yadda za ka ji shi shi ne waje alabai na kuma barzakan wa hijiran mahjura sai Allah ya sanya wani shamaki shi ne barzak ya yi dimaketin ɗinsu da ƙarfin mulkinsa amma ba da katanga ba ba da wani itace ba ba da wani gini ba ya ilahi ga ruwan suna tafiya wannan ruwa ne wannan ruwa ne a hada suke amma a rabe ne waye wannan masana suka ce da za ka ɗebo wannan kofi ɗaya ka zuba a cikin nan to sai ya sake dawowa nan da za ka ɗebo wannan kofi ɗaya ka zuba a nan da sai ya dawo kwanan nan muka je wa'azi gana kun san akwai ruwan teku a gurinsu suka ce malam da da lokaci da mun kai ka ziyara ka je ka ga wannan ayar aikace ruwa ne guda biyu walla ba kai saka hada su ba wannan ɗanɗanansa daban wannan ɗanɗanansa daban to Allah shi ya yi wannan yanzu ba ku ji wani ruwan za ku ji shi da zaƙi wani kuma za ku ji shi kanwa kanwa yanzu duk tekun nan da kuke ganin ruwan teku ba zai shawo ba ba zai shawo ba ko ba zai noma ba ka duba ikon Allah ruwa ne a ido kuma babu fa gishirin ka ga wai ga gishirin ana zubawa a'a haka Allah ga dama yin shi ga wani ruwan kogin ka kuma sai ka gan shi jajawur amma zaki haka ne kuma da dabbobi suna rayuwa kuma a ciki da kifaye suna rayuwa a ciki to ikon Allah ne ya halicci wannan guda biyu ɗaya mai zaƙi ɗaya wato mai zaƙi mai tsananin zaƙi ɗaya kuma mai gishiri mai tsananin gishiri ruwan kogi ƙananan koguna su ne mai azmin furat ɗin da irin na rijiyoyi haka wannan shine al-bahrul hulw al-azb al-furat az-zulal wa hadha milhun ujaj wannan kuma gashi ruwa ne milhun ana nufin malihun murrun zu'aq la yustasaq ba za a iya shan sa ba duk yanda kake da kishi ruwa ba za ka iya diba ruwan teku ka sha ba wai a baka kofi ka diba ka kwankwada ai baka isa ba ai gishirin sa ya isa ya isa da zai sha'u ba waɗannan kunguna baki ɗaya Allah ne ya halicce su to wai menene hikimar da Allah ya halicci kogi mai tsananin wato gishiri suka ce ruwa ne ya fi yawa a duniya wannan ruwa mai gishirin shi ya fi yawa a duniya to ashe wannan gishiri din samuwarsa shi ne yake hana dukkan wani wari a duniya da zai iya kashe dan adam ya cutar da shi ai akwai wasu halittu da su a karan kansu wari ne da su akwai wasu tsirrai su a karan kansu wari ne da su namun daji ko dabbobi ne ka haɗa suka haɗu zaka suna wari wannan ruwan gishirin iska ce Allah ke korowa ta bi ta saman kogin nan to wannan ƙarfin gishirin shine in ya shiga sai yake hana abubuwa rayukan mutane su cutu saboda wannan gishiri yanzu ni da kai ɗin nan muna amfanuwa da ƙarfin iskar da take daga kan teku saboda kuma ku tambayi masana za su gaya muku duk wata iska to ta biyo bayan iskar da take kan ruwa saboda ita ma abin da yake tsare ta ƙarfi ne da ita kun san iska tana iya batar da jirgi ko sannan abu na biyu ai namun daji ko namun dabbobin ruwa sun fi dabbobin ƙasa yawa ku yi bincike ku ji halittu da suke cikin ruwa yawansu ya fi halittun da suke waje to kuma su ma suna mutuwa to me yasa ruwan da ya wari bai lalacewa wannan gishirin daga nan ne ma aka samu duk wanda yake so naman su kai ya lalace ko na abin su kai ya lalace da ya bi gishiri kai ya ba masa zai zauna lafiya haka ne Allahu akbar shine kuma zaka ciro kifin kifin cikin wannan ruwan ka bankare shi ka bude shi sai shekara biyu uku kana cinsa bai rididdige ba bai lalace ba bai wari ba bai rube ba kana bankare shi ya sha rana saboda wannan gishirin da ya rayu da shi insha Allah sati mai zuwa zan yi mana bayani dangane da sirrin da ke cikin faɗin Allah milhun ujajun din azbun furatun da milhun ujaj abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunta ma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh